بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a daidai wannan rana ta Asabar shida ga watan Rajab shekara ta 1947 wanda ya daidai da 27 ga watan Disamba 2025 miladiya. Wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin Ummatul Ahkam na abu muhammad abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi muna cikin kitabun zakat insha Allah za mu mun hadisi mu'adh za mu shiga kuma hadisi na na abu sa'id al-khudri insha Allah ta'ala bala ce an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laysa fima duna khamsin laysa fima duna khamsi awaqi sadaqah ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة wani hadisi daga abu sa'id al-khudri ya ce maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce babu abin da yake ƙasa da ƙuƙiya biyar zaka a kansa abin da yake ƙasa da ƙuƙiya biyar babu zaka abin da yake ƙasa da garke biyar na wato raƙuma babu zakka abin da ke ƙasa da wasaƙi guda biyar a cikin abin da ake yin awansu shi ma babu zakka a kai wannan hadisi bada ya kawo shi saboda kusan ya tattar wasu usul na abubuwan da ake fitar da zakka ɗin a kansu hadisi ne sahihi kusan ɗin malamai sun fitar da shi imamu al-bukhari muslim abu dauda at-Tirmidhi, an-Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad a cikin Musnad da sauransu suna fitar da shi ta hanyar Amr ibn Yahya ibn Umar al-Mazini daga babansa Yahya ibn Umar al-Mazini daga Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne sahih anan Allah mutalla yace laysa fi ma duna khamsi awaqi sadaqa babu abin da yake kasa da hukiya biyar babu wato wani zakka akai al'awaq jami'i na uqiya uqiya kuma shine wato dirhami 40 kowane uqiya daya dirhami 40 saboda 40 so biyar zai zai zama 200 dan haka wannan shine abin da ake fitar da shi na zakka ma wato al-fidda al-fidda shine azurfa wannan shine abin da ake fitar masa da zakka wanda azurfa daya daga cikin wato jinsi ne guda biyu da shari'a ta yanke sun shata cewa mutukar sharɗe sun cika na cikan shekara da sauransu da sauransu lalle za a fita da zakka a kansu shi wannan kininsa shi ne wato zinari shi zinari shi ne ba a fitar da shi sai abin da ya kai zinari ashirin sadaka za a fitar duk kowannensu ko zinari ashirin ko kuma dirhami ɗari biyu saboda haka in an zo an tara su a waje daya sun shekara shartai sun cika za a fita musu da rubu'ul ushur rubu'ul ushur shine in ka kasa su kashi goma to kuma ka dau kashi a cikin kashi goma nan ka dauki kashi ɗaya shi kuma ka samu kashi ɗaya bisa hudun sa wanda wannan in ka in ka sa kowane goma ka kirga za ka zai baka kusan kaso 40 zai zama baki ya ka samu ɗaya bisa 40 kenan na zakkan da za a fitar in kuma mutum yana son ya yi shi ya buga shi ya kai ɗari ne ya zama 2.5% kenan wato kaso biyu da ɗigo biyar kaga wannan ba shi ne fa abin da fa ake fitar da zakam amma kaga yadda ake shan gwaba ba ba a fitar da ita yadda ya kamata nan da ana fitar da ita yadda ya kamata na watakila ba za a sami sauki kwarai daga sai a rayuwa ko da ana samun wahalar rayuwa a yanzu amma za a sami za a sami sauki saboda haka zinari da azurfa dai wannan shine wanda yake kai tsaye shari'a ta yi izina da su akan abin da ake kashewa yanzu ana maganar abubuwan da ake kashewa a matsayin kuɗi to zinari da azurfa wannan su ne usul din al-usul allati tajibu fiha zakah so su annaqadaini wannan su ne zinari da azurfa da su ake izina wanda ba zinari da azurfa ba kuma ana gina su ne akan zinari da azurfa to yanzu wanne ne yafi kamata ai amfani da azurfa wajen wajen azurfa kun ga dan fi akadi a zai lokacin mun nan azurfa a ce a dinga yi ma wato kudaden mu'awu da azurfa kaga zai zama wato nisabin zakka ya sako kenan ba biliyan sha hudun nan da aka faɗa ba in kuma aka ce sai ya kai zinari to kaga dole sai ya tafi za a gina shi ne akan zinari to wani dama tsakanin malamai akwai sabani na a cikin guda biyun to wani za a fitawa shakka babu dai zinari dai ya fi ya wurin mutane dama zinari ya fi azurfa to amma malamai suna da sabani akan wanne ne ya kamata a fara gabatarwa za a fara gabatar da kanin ne kowa za a fara gabatar da azurfa ne ko kuma zinari malamai suka su kashi biyu ajin farko na malamai suka ce a abibita azurfa abibita azurfa suka ce saboda abin da ya kamata a yi mura'ati yamma zai an yura'a fihi al-ahad lil fuqara wato a lura da abin da zai fi sanyawa su talaka su samu dan hannu da shuni nasu to kuma azurfa ne kawai zai zai sa a sami wannan maslaha din inda inda za a za a samu wani lokaci da azurfa zai wuce ya zai zama yafi yafi zinari ya zama zinari ne shike kasa to su suna cewa to a dai mura'atin maslaha bangaren shi shi wato mabukaci ne saboda kaga in a wannan zamanin ne sai mu ce to a tsaya a rike shi da a mishi nisabi da wannan da azurfa shi ne adalan nisabai ne huwal maksud ji malamai adalan nisabai ne shi ya kamata a yi itibari a yi mura'ati da wanda yake shi ne kasadin saboda su talakawa makasudi na shari'a shi ne a sami kuɗi na dinga zagayawa wurin mutane su talakawa aka ce a zinari ne zinari kuma ana ta wasu wasu yan sunkuru wataƙila ma sun je sun shige gaba sun yi banga-banga suna ta sa zinari na ta kara sama-sama to ka suka ce to a mura'ati a kiyaye bangaren shi matalauci to wannan shi ra'ayin lajnatul da'ima kenan kuma wannan shine Sheikh bin Baz kasan shi wannan shine fatawansa da wasu daga cikin malamai da yawa muhaqqiquna wannan shine fatawansu to sai kuma aji na biyu wanda suke cewa a'a a je a duba a ga wanne ne a cikin su su biyun yafi samun tabbata ta fuskan farashi yan bazai an yura'a fihi al-athbat sa'ran wato a duba ga wani da ya fi tabbata kuma kuma zinari ya fi tabbata zinari bai cika samun wannan ruhu ya yi sama ruhu ya yi ƙasa ɗin nan ba in aka samu zinari za ka za ka kara da kazanan ka wato tabbatacce to wasu daga cikin malamai musamman wanda suke damuwa da sha'anin kasuwanci ta duniya da kuma yadda za su haɗa shi da kasuwanci na ko kuma hada na kuɗi na musulunci to da yawan su aka samu sun zaɓi wannan tun daga wahabatullahi zuhaili cikin malamai na wanda zamani wanda suke ba da gudunmawa a bangare na al-iktisadul islami da kuma yusuf ibn abdullahi al-qardawi shi ma wannan shine zabun sa sannan kuma da ali salus da husam afana muhammad al-ashqar da sauran malamai dai duka kusan sun tafi akan wannan akan cewa a rinjaye da bangaren zinari saboda haka wannan shine dai abin da ake da shi na sabani da mu kudin ba shine asali ba kudi far'i ne reshi ne asali shine jiyari da azurfa su wadancan sun ce ayi mura'ati bangaren talaka shi kuma wadancan sun ce su kuma ayi mura'ati a kiyaye bangaren tabbatan tabbatan kudi kudi ne zama koyaushe bai da tabbata sosai zaka ga wannan kudin zai zama bai da bai da value bai da daraja to wannan shine abin da din to mu a Najeriya wanne ne zai kuma wanne zai kuma azurfa koko ko ko zinarin zinarin masu ɗanɗari to shi talaka yana bukatan wannan yanzu yanzu ba shi za ki shan wahala wajen ba da abin batun da kudaden zai sha wuri sai ya ga kudin made ba za ka ce suna da yawa hannun masu shi ba amma kuma dai ba za ka ce kuma kaɗan ne ba sun yawa suna da yawa amma azurfa ne za ka kusa an sauko daga cikin malamanmu akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa wannan matsalar ya kamata zama a zauna ne akan ta malamai su ƙara zama amma ko da an zauna dai saɓan da shi an same shi saboda dinda dama shi su kuɗaɗen nan ba su ne asali ba an gina su ne akan zinari da azurfa ko na kowanne mutum ya yi ba zai ba za a ce ya ya saba ba amma dai lalle mutum a zauna din masana su zauna su ƙara da waje to yana da yana da zai taimaka ƙwarai da gaske maimakon a bar mutane su rika wato yin abin da ababen da suka ga dama to amma dai ni abin da yafi mun kusa kusa da dalili gaskiya shine ra'ayin farko cewa a kiyaye bangaren shi talaka din yura'a al-ahadhu lil fuqara a kiyaye bangaren abin da zai fi samun rabauta saboda su waɗancan abin da suka faɗa suka izina da shi shine wato tabbata ta fuskan farashi tabbata ta fuskan farashi yana komawa ne zuwa ga shi asalin dukiya wannan asalin dukiyar da yake komawa zuwa gare ta saboda zinari ya fi azurfa kuma ya kaka kuma shi ma azurfan yana da irin tashi gudunmawar da yake bayarwa ga shi ma har an ce shi ma akwai zakata a tare da shi su shi kuma a yi ƙoƙari a raba dukiya wato al'umma su samu a koyar talauci a cikin al'umma yana koma ɓangaren ɓangaren shi kansa wato makasudi na shari'an ne asalin ita zakka ita zakka me makasudin ta daga cikin makasudin zakka shine wato a sami tawzi'u tharawat tsakanin bain afradul mujtama wato shi kudaden aga suna circulating suna zagayawa tsakanin mutane kaga wannan shine asalin makasudin zakka makasudin zakka ba shine a tsaya ana kallon mun ya tabbata ta fuskar farashi ko ne bai tabbata ba asalin makasudin zakka shine wato a kiyaye bangaren wato kudade su rika gudana arziki da rika gudana a samu flow na arziki sannan kuma a rage gafin adawa tsakanin talaka da mai kudi to kaga yayin da mutum yace yace shi shi abin da yasa yake rinjarin jaye da zinari kawai saboda zinari ya fi tabbata ta fuskan farashi to kaga wannan duk da maslaha ce amma kuma bata kai maslahan da shari'a ta zo da shi na cewa lalle a raba dukiya al'umma su samu kuma wato a rage gafin gaba da hasara tsakanin mai kudi da talaka ba bai kai wannan ba saboda haka wannan in an tashi aka sami a tazahum bainal maslahai bainal maslahataini wato aka sami dan gogayya da juna tsakanin maslahohi guda biyu to yan bazai an yurajja al aqwa maqsudi al aqwa aqwa al maqsud maqasid shi da ake ake fara gabatarwa kuma maqsudi anan wanda zai fi wato taimakawa ya kori wannan hasarin ya kori wannan talaucin da ake son a kora a cikin al'umma za ka to lallai bangaren zinari azurfan ya fi bangaren zinari sau haka ni gaskiya bangaren su shek bin baz magana ta farkonta ne ya fi mun karfi amma dai kamar da na faɗa magana ce da har yanzu ana ta tattaunawa kuma mutum ɗaya ba zai iya cewa zai yi wannan ba kana iya ganin kamar ka fahimta amma kuma wani lokaci kaga an zo an zauna sai kaga zinarin da shi zai biya bukata da yawa dai su wannan shine hujjar da suke bayarwa bar da shi akwai wasu hujjojin ma da za suke gabatar da zinari saboda ai darajar shi bai ta kai wannan ba in aka juya shi zuwa ga kuɗi za ka ga watakila ba wato wasu 'yan kuɗi ne da bai ko da ya wuce rabin biliyan bakwai misali in a kuɗinmu ne amma dai ba zai za a rike ƙwarai da gaske so zai zama masu kuɗi da yawa suna iya fitar da zakka su ma sabanin kuma in kace zinari ne sai zama kusan ka kara takaita ba da zakka shi kuma za a sami wato ya wuce ya wuce da shi abin da ake so a samu ba na arziki to wannan shine dai wannan dai shine dai abin da ne na fi karkata zuwa gare shi yan ba zai an yurata hula al-aqwa aqwa al-maqasid wa shi makasudin kuma tawzi'u tharawat da kuma a bangaren kuma a rage gafi wato talauci da kuma hasara tsakanin wannan to ya shi yafi kamata a gabatar akan abin da zai koma zuwa ga hakikarin shi ita kanta dukiya din a to kuma banda wannan akwai abin da kuma wani far'i a wannan masalar da suke tattaunawa akwai matsala ta suke zuwa da ita shine abin da aka killace mata suka killace saboda dan kadara ko saboda su kar mu ci kadara mu ce saboda dai su su wannan su rika amfani da shi a matsayin ado wannan idan ta je ta aje sharba-sharban kayayyakin alatu na zinarai da azurfa to wannan akwai zakka ko babu zakka ba yanzu ku gane ba muna magana wanda za ake wani kasuwanci ko ake kaza ake kaza ko an aje kuɗi kuɗi ya shekara an aje zinari zinari ya shekara da ba ana akan aje ne ba wai ana bayar shi ne yau da gobe ba ana magana wanda ake bayar shi ne yau da gobe yanda take sa kayanta haka take sa kuma azurfa saboda da zinari saboda ado ita ta tanaje shi ne saboda adadu da shi ba ta tanaje shi ne saboda ta aje wani wani kayan kuɗi ba to shi ba wanda malamai suna da safani amma dai ayan da da galibi malamai suka fi kawowa shine walladin da yake dizuna zahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillahi bashirun bi'adabin alim duk wanda suke taskace zinare da azurfa ba sa ciyar da wannan zinaren saboda Allah to ka musu bishara a wato da da azaba mai radadi to wannan ita ce babban ayan da akan ta ake ta wannan sai hadisi da ya bace sunan Abi Dauda da zan zo akan tashir a to amma dai babu sabai tsakanin malamai akan cewa duk wasu kayayyakin alatu wanda ba zai da azufa babu zakka akan su dan haka al-almas diamond ba zakka akan shi sai dai idan ka kaje saboda kasuwanci ne akwai mace tsakanin ka kaje saboda kasuwanci ko kuma ka kana aje shi ne kawai a wajen kana aje kuɗi sai dan an tare saboda kasuwanci ne ko daga baya watakila in an koma ana buga shi ya zama ku kudin ku kudin kasan ku kudin azurfa kuke yi misali to haka kaga kudi ne ake magana yanzu kuma amma in ba haka ba kawai mutum ya je dan ya taskace wannan zinari da azurfa ko ya afwan wannan su ya kut su sauran abubuwa da irin mujawharat haka da ake akan aje dole babu zakka akan su kusan malamai da yawa ma sun nakwato cewa ittifaqi ne kuma ijma'i na malamai akan duk wasu abubuwa wanda ba zai azurfa ba to babu babu zakka akan shi to shi wannan wanda ake mata ke amfani da shi wajen ado da sauransu shine malamai suka sami sabani akan al-dhahab wal fidda kare akan al-dhahab wal fidda Abdullahi dan Mas'ud yana daga cikin sahabbai da suke ganin wato duk abin da mata suka aje ko da ado suke da shi to sai an fitar mishi da zakansa in dai ya kai nisabin zakka ya kai nisabin zakka kuma ya shekara da sharɗai sun cika da sauran abubuwan da za mu zo insha Allah mu karanta a gaba Abdullahi dan Mas'ud ya riwayar sa tana ce musannaf na Ibn Abi Shayba da isnadi sahihi an ruwaito zuwa ga daga gare shi cewa shi wato duk abin da mutum ta aje to wannan akwai zakka a kansa akwai hadisi da ya zo a kan wannan hadisi ne da yake da isnadi hasan hadisi da ke sunan Abi Dauda hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wannan hadisi silsila ce da take kyakkyawan salsala mazala ya wata mata ta zo wajen shi sai ga tare da wato yaron wato yaron da ko daga cikin yaranta da suka yi wata rakiya ya ga ga wasu daga cikin abubuwa na na wato azurfa zinari afwan sai mazala yake cewa atu'ina zakatar haza kina ba da zakan wannan abin ne da kika gashi har ma gashi kuna yin ado da shi kina ba da kaga ado suka yi a lokacin suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai wanda ce kina ba da zakan wannan ne a sai sai ta ce a ba ta ba wani zakka sai manzo ya ce mata aya sirruki an yusawwiraka Allahu bihi ma yawmal qiyamati siwaraini nar min nar zai zai da miki dan tashin kiyama ubangiji ya sa ki a wata saboda wadannan abubuwa ya kawo wasu mundaye ke ma yadda ke sa mundaye da wannan da tsakiya da ke sawa na wuya da sauransu ke ma da a zo a sami shi na wuta da ta ji haka kawai sai ta aje wannan abu a wajen manzo Allah take cewa kuma lillahi azza wa jalla wa rasuli da aje Allah da manzon sa to kaga wannan ai ado take da shi ado suke da shi ba wai wani abu ba saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce to kaga wannan gaskiya akwai zakka a kansa wannan shine mazhabin Abu Hanifa shine mazhabin Abu Hanifa da wasu daga cikin malamai sabanin jumhurin malamai Malikiya Shafi'iyya Hanabila su sun tafi akan cewa babu zakka a kan abinda mace ta rike saboda ado da shi babu zakka a abinda mace ta rike saboda ado da shi sun yi magana cewa a wato su kayayyaki irin waɗannan na alatu zinari da azurfa ɗayan daga cikin abubuwa ne guda uku ɗaya daga cikin abubuwa ne guda uku ko dai mutum ya rike shi ya rika ajewa kamar yadda yake aje wato kayan abubuwa na na kashewa kuɗi ko abin da ya kama da wannan to wannan bil ijma' mutukar wato shekara ta yi da sauran sharɗai sun cika to nan akwai zakka a kansa amma duk abin da ya zama misali mu maza mu kaddara wani kawai saboda tsabar kafafa saboda sarauta yace shi dan abin da zai daga shan ruwa ko ba kofinsa ko gidauniyar da zai dinga dan samun abinci ko abin da zai dinga kwanciya shi na ziyari za a mishi ko inda zai dinga abin nan da malamai suka ce wannan akwai zakka a kan shi ko da ya rike ne kawai wani abu ya kaga shi ma ya rike ne saboda amfanin sa na yau da gobe to wani suka ce to kaga wannan shi ma akwai zakka a kansa saboda ya rike wani abu da yake na haramun ne sadaka kuma shari'a shari'a ba ta bata tashi ba saboda yayi wani yaro da wani fannansa kuma abi ta nashi saboda wani amma shi wannan maslahan da ya rike wannan ziyarar da azurfa saboda shi to bulga ne an riga an yashe shi haka mutan ita ma ita ba mace misali da za ta zo tana aiki na haramun da shi wannan wannan wato ziyari da azurfan kamar misali ta sanya aka mata wani ma kaɗai ɗan maciji ta ado da shi a cikin gidanta wato kamar yadda inda ake ado da shi ta sa aka mara maciji ba kawai wani zinari ko saboda ado ko saboda bauta ko abin da kama da wannan to wannan da an je za a ce sai sun da zakka da an je za a ce sai sun da zakka wannan ba za a bi ta su ba da za mu kaddara cewa kawai ita saboda tsabanin isa ta sa aka yi mata wani wani abu haka kamar mutum mutumi saboda an zo ya rika sa ta nishadi to kaga yanzu wannan abin da aka yi wannan abu ne wanda ke na haramun malamai suka ce to wannan ba za a bi ta ba dole ta ba ta ba da zakka annawawi ya ce wannan ijma'i na malamai ne ba shi ma duk wani abin da aka ce haramun ne a yi shi wani je yayi da waɗanda zai da azurfa to shikenan wato wannan haramun ne amma ita mace yayin da take ta sa ziyara za ta ajo da shi wanda kaga ai halal ne a babin ita ita halal ne ta sa ziyari ta ta ado da shi to wannan shine abinda malamai suke tattaunawa suke sabani a suka ce a shi ita wannan wannan hadisi da yazo hadisi ne wanda zai iya samun ihtimal wato zai iya zama mazala a wannan hadisin ya zama ba yayi izina ne wato yanda ya ga ta rike ta yi azo da abin ne azo ne na haramun mutakila ta sanya ma wato ɗaya daga cikin yaran ɗiyanta to wataƙila wato a yanayin adan hadu ne na haramu da sauransu ne da abubuwa da su a shokani suka kawo suka yi tawili hadisi suka ce hadisin za a iya musu tawili sannan kuma ya ci karo da hadisai sai hai da suka zo a ma'anan wato shi abin da aka rike saboda saboda wato ado saboda ga shi hadisi na zamu zo mu kanta a gaba manzo Allah yayi magana cewa babu zakka ga ga dabbobi wanda ba ba ba ba himatul al'ami ba ba raƙumai da da shanaye da kuma wannan ba da kuma wato tumakai ba kaga wannan kamar dawakai babu zakka akan su sai dai mutum ya riƙe saboda saboda ya kasuwancin sa ne haka zalika wato bayinka in suna da bayi shi ba wannan malamai suna faɗan cewa babu zakka akan shi to kaga wataƙila hadisin Amr bin Shu'aib ana biyu an tafi ya zama akwai tawilin da zai iya ɗauka sabanin shi wannan wanda shi da da wato dabbobin da da aka ce babu zakka akan su kamar dawakai da shi wannan zaka ga illa iri ɗaya ce abin da sai aka aka ce babu babu shi saboda wannan ka ka tanje shi san hawanka kamar motar ka ce mota ka tanje motar ka ce dan hawa ita ma wacce ta ta tanje wato kayan sawanta ne saboda yanda inda kisa inda kisa kallabi take sa riga haka ta dauke shi za ta sa da kaga sun dace da illa din to ko shari'a ba ta raba abubuwa iri biyu masu illa iri ɗaya masu dalili iri ɗaya ba ta da dalili ba to kaga shi ya fi kamata a gabatar suka ce akan hadisi na Amr bin Shu'aib ana bi an jaddihi wanda zai iya daukar ihtimali zai iya daukar ihtimali ya zama abin da mazala ya sa ya mawa wannan matar magana saboda ya shigo cikin al-muharram ittikhadu ne ko kuma dalili daga cikin dalilai wanda ya fahimci cewa dai wannan abu ya ya isa ya isa zakka to wannan kusan shine dai a tagace saban da malamai ke da shi sabanin yana dan yawa ina ji haka cewa saboda nan shi malam ba hadisan ya kawo mana ba saboda dai kar mu tafi mu ta komi ba amma dai ra'ayin jumhur gaskiya cewa babu zakka a cikin dukiyan da mace ta zina da mace ta rike saboda adan kanta saboda bukatan kanta wannan babu zakka akan shi wannan da yawa daga cikin malamai sun fi karkata ma wannan duk da ɗayan magana ita ma magana ce mai ƙarfi sosai wasu daga cikin magabata sun sun goyi bayan magana sosai abdullahi dan mas'ud da sauransu suna da na ra'ayi da ma dai ra'ayin da take da yake cewa babu zakatu gaskiya wannan ya fi samun hadisi da dama wanda za su suka zo a cikin ma'anansa ko da ba karara ba amma su zo a cikin ma'anansa wanda wannan wasu wasu daga cikin malamai sun ce shi ya kaftancanta a a gabatar da shi to wannan a takaice kenan za mu sake dawowa insha Allah kan kan zakka na su waɗannan kudaden tunda akwai wasu abubuwa da za su ƙara shigowa to sai a can gaba sai mu tsala ya ƙara cewa lafi ma duna khamsi zawdin sadaqa haka kuma babu zakka a abin da yake ƙasa da garke na raƙuma garke na raƙuma da ka fara daga biyar zuwa goma to zala ne a nan biyar ya fada da zarar raƙuma sun kai biyar shikenan in sharɗai sun cika na shekara da sauransu to wannan duka za a akwai zakka a kansu za mu zo sha Allah mu sake mai magana akan ragowar su dabbobin su ma duka akwai hadisan su wanda akan wannan sai mu ci gaba da da wannan tafi'at na shi abin da ya faɗa mana na ummul bab na wato shi hadisin da ya kawo gaban da ya kawo amma anan akwai magana da malamai cewa waɗannan dabbobin a sawa'im ne ake hal yushtaratu fiha saw a san abin da suke magana shine sharadi ne sai a kowane irin dabbobi mutakar ko ka killace ko baka killace ba ko da kai kaje ka sha wahala ka samu su abinci suka ci sharadin sai in sun ci abincin gari ne baki ɗaya shine zai zama akwai zaka akan su ko ko a'a ban hadda wanda ka killace malamai suna da sabani akan wannan malamai suna da sabani mu malikiya mu abin da yake mazhab a wajenmu shi ne duk abin da ba ma izina da wato as-sawa'im abin da ya zama kawai aka bar su a cikin gari ko ciyawa ne na ubangiji ya fito ya fito da ita da kanta da kanshi suka zo suka yi suka yi wato ciwon su a haka da su malikiya ba sa izina da wannan suna cewa a kawai kawai dai in dai shekara yayi kawai da sauran sauran shekara kawai za a fi musu zakka amma maganar a zo a ce sai sun kai wato sai an sami wato wannan kiwo din kiwon banda banda wahalanka ko da kai wahala da su to su a wajen malikiya suka ba da zakka amma wajen jumhurin malamai su ba haka bane jumhurin malamai suna cewa a wato in dai aka sami dabbobin idan mutum shi ya wahala da su to wannan maganar zakka kansu yanzu ya kawo sai dai idan ya tanaje su ne saboda saboda su tijara in ya tarje su ne ba wai dan ci ba ba kuma shi ya wahala sau kaga ai ko ba ko gona shi ma akwai bambanci tsakanin wato abin da ake fitarwa na wato idan kai ni kai noman rani kai in kuma noman damuna kai noman damuna wannan a dabi'a ne kawai ta sako ruwan ya sako ya shayar maka da duk gonarka saboda haka wahalan da kai shakka ba ba daidai da wahalan da shi wanda yake noman rani yayi ba to shi ma wannan akwai bambanci ko ba bambanci to da yawa daga cikin malamai suna cewa ba akwai bambanci illa imam malik imam malik shine yake da yake ganin ba wani bambanci shi wanda kuma gaskiya hadisai sun zo a wannan babin hadisai ya ce sauna a birar hadisin cewa wa fi kulli sa'imati ibli haka manzo Allah ya faɗi shi wa fi kulli sa'imati ibli kamar dai su malikiya suna ganin ambatan sa'ima a wannan hadisin an bato ne kawai la mafhum lahu bai da wani mafhumi kila an faɗi shi ne al-aghlab da ma da yawa daga cikin malamai sun yi izina suka ce sai dai dabban da take kawai ta ci daga cikin abin da ubangiji ya tsoro ba wai abin da kai ne ka sha wahala ka je ka dauko ka kawo ba ba wai ana maganan a dan wani dan aburi za ka ce kawai a shi killace maka je a maka yan ciyayi ba ba wai shi ne wahala ba ai wannan kaga shi ma aya daga cikin abincin dabi'a ta samu ka ci a zama dai wato wani wani wato nauyi ne na musamman kai inda dai muke yi in za a ilayya ko abu ka je ka killace shi a wani waje ka ta bashi abinci da wannan shine wasu daga cikin malamai suke cewa to in dai an sami irin wannan nauyin to sai dai mu koma mu ce ba da zakka ta wata bangaren kuma ta wani bangaren kuma shine bangaren cewa ya tanaje su ne saboda ciniki ko ko a'a ya tanaje su ne saboda ya ci kawai ko kuma bukatuwan shi na yau da gobe imam malik ne bai huja da wannan ba shi ma wannan su ma wannan magana magana ce wanda akwai akwai akwai maganganu na malamai insha Allah idan an sami wata wata gabar ko kuma a sauran katuka ana bin za a ji sauran maganganun malamai akan wannan to sai anan ka haka muna ta yawo mace cewa mutakar su anan dabbobin saboda ciniki ne aka aje su ko da misali mutum ya tanaji dabbobin da yake shi yake musu wahala amma saboda ciniki yake aje su saboda kamar wani mutum mai zai misali da motoci misali shi ma kaga mota ai kaga haja ta yau da gobe bukata ta yau da gobe amma mutukar ciniki yake da su yana ciniki ne yana saye da sayarwa to in ya tashi waɗannan abubuwan da suna da zakka wanda zai fitar da shi sai malami matsala ya ƙara cewa wala fi ma duna khamsati aw sukin sadaka haka zalika duk abin da yake ƙasa da wasaƙi guda biyar babu zakka akan shi wannan alwasaq kaga ya zama almudakhal almakil kenan daga nan malamai suka fitar da lafazin alwasaq shine abin da ake aunawa alwasaq guda daya shine wato sa'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'i ne shine mudu mudu hudu shine sa'i da to sa'i wanda yake in ya kai alwasak to in ya kai so biyar to wannan shine wato abin da yake akwai akwai zakka a kansa to anan shi su malamai anan ne suka fitar da wata, wata ka'ida babba da cewa wato duk abin da za a fitar da zakka in dai daga cikin abubuwa ne da ake da ake aunawa ko kamar asamarat abin da ake ci ko ake shukawa ko yake tsirowa to galibi ko daga asabar ko azzarat sai idan ya kai wato abin da ake auna shi da awu ake masa makil ne ko malamin masan ƙari suka ce mudakhar ne mudakhar din da da abin da za a auna kaga za ka kamar za ka killace shi za a iya aje shi ya kwana kaga ai wasu daga cikin malamai suna bambanta tsakanin kauda da kuma da kuma da kuma wato abubuwa da suke yin yadu kamar tumatir tumatir yana ɗanyensa wasu daga cikin malamai suna ganin babu zakka akan wannan amma wanda suke su an je har gashi an zo an auna su bayan an busar ya zama ya zama wani abu daban aka auna shi kuma aka aka killace to wannan akwai zakka akan sa suka ce saboda lafazin hamsatu awsuqin abin da yake nunawa kenan wasu i guda biyu wasu i guda biyar da aka faɗa to yana nuna abin da ake aunawa kuma abin da ake ake taskacewa a wasaki ɗaya shine wato sa'i sittin sa'i sittin shi ne wasanni ɗaya kowane sa'i kuma shi ne mudu guda hudu na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam galibi ba yayi manomi ba manoman kamar yaya ne yake zama mu sa'i sittin yaya da me yake da me yake farawa eh ai ni yanzu ina tambayar yayi wannan ba shi muke magana ba eh na'am na'am na'am biyar kwanan sittin haka ɗari uku kenan to ya bugun ya ok mu dai awon buhu bakwai awon buhu sai jike nan ko awon buhu bakwai ne eh
wannan ausiki yadda malamai suka yi bayani a kansa tun da an ce kowane ausiki ɗaya kwano sittin. Na'am. To kuma ausiki guda shida.
Kowane ausiki ɗaya.
Biyar ne ko? Ausiki.
Guda biyar na'am.
Ausiki biyar so biyar so sittin.
Ɗari uku kenan.
Yawwa. To wannan kwano ɗari uku a yadda ake auna kwano a ƙarshe ba da kuɗi bakwai da rabi.
bakwai da rabi haka haka yake ba a wajen mu sannan kuma kwano ai ba canzawa ko kwano arba'in ne dai shi ke yin buɗa kwano arba'in shi ke buɗa inda ba an ta aita wanda kuma ai kaga ba za ka za ka wuce tasu ba dama dai yana da kyau dai a fayyace wannan su kaga sa'i sittin shi ne yake yin wasa gida shi kuma aka kirga shi sau biyar shi zai zama kuma ɗari uku shi zai wasa ji guda biyar to wannan su waɗannan ɗan eh dama na ɗin ke magana yanzu eh a tumatir ai wannan akwai sabani wataƙila dai in ya bushe wannan daga in ya bushe ya zama makil da mudakkar makil shi ne wanda ake aunawa mudakkar kuma ana taskacewa wannan akwai magana ta malamai da amma dai haka suke faɗa saboda lafazin hamsatu ausukin kaga yana nuni zuwa ga wani abu ne da ake aunawa kuma ake taskace shi saboda haka tumatir lokacin da yake ɗanyensa ina da yake ruwa ruwansa haka to wannan kaga kawai amfani da ake da shi ne da gobe ai ina ma da kai ba za a ba za a samu wannan ba don wasu abubuwa da ba su yaɗu irin wannan amma ya zama akwai wani abu da ake aka zama an yi preserving ɗinsa yawwa an kuma auna shi to kuma shi kenan daga nan in ya kai wasa iya guda biyar za a fitar mishi zakka za a fitar mishi zakka to wannan shine abinda abinda manzo Allah ya faɗa a waɗannan waɗannan hadisai akwai sauran abubuwa sosai da wataƙila muka zo katu mai zuwa zamu zamu sake tattaunawa na da lokaci ba zo da ruwa akwai abu to to shi wato da abin da ake ake ake daga cikin kayan hatsi kamar da aka sani ubangiji ya riga ya faɗa cikin kudade wa atu haqqahu yawma hasadihi a bada hakkin sa lokacin da aka shi ba jewa za a yi sai an yi shekara ba sharadin sa ya dan sha banban da sauran abubuwa na na dukiya da ake cewa sai hatta ya hula ala al amwali al hab to shi wannan wa atu haqqahu yawma hasadihi lokacin da aka aka girbe to shikenan sai a zo a fitar da ushirinsa ɗaya bisa goma in musamman idan wato noma ne aka yi damuna noman rani kuma za a fitar ɗaya bisa ashirin gwargwado inda malamai ke faɗa to a nan kaga a nan matsala ya faɗi cewa guda biyar galibi insha Allah za mu zama karanta hadisai da zai ce daga kaza zuwa kaza da kaza zuwa kaza malamai sun yi magana akan alwaqs alwaqs shine wato kamar wato garken mai guda biyar to shida bakwai takwas tara waɗannan su ne su ne abu da ke ɗan tsakankani tsakanin nisabi da nisabi to abinda malamai suka tafi zuwa gare shi duk wanda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alwaqas tabu'u lil fard alladhi qablahu shi ne wani abu da ke ɗan tsakanin nan to su a wajen malamai yana kamar wato misali shida bakwai to duk da an zo za a bada za a bada zakka zakka irin na guda biyar za a bayar wannan shine bambanci tsakanin tsakanin wataƙila su abubuwan da ake shukawa da kuma da su ba shukawa shi ake ba su waɗannan dabbobi ne saboda kaga sai dole lissafin za a yi za a ce ko sun kai talatin ko sun kai arba'in ko sun kai biyar to misali in sun dan wuce biyar shida bakwai takwas wanda shi ake kira al'aukas to wannan tsakanin nisabi zuwa nisabi to wanda ke ƙasa da nisabin da ke bayansa to shi kuma zai koma baya ne kawai in azu za a yi isra da shi wato abin da za a bayar na wato raƙumi biyar to kuma shi ne in shekara ta ƙara za ka yi wa mai raƙumi shida bakwai duk abin da zai bayar kenan ai bai kai nisabi ba wani shi ne ake alwakas wani ke tsakani tsakanin nisabi guda biyu a maganar ga hadisi na a gaba rikila bari mu karanta cewa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqa wa fi lafdhin la zakata illa zakata al-fitr fi ar-raqiq shi wannan hadisi na Abu Hurairah manzala yana cewa babu zakka a wato bayi da mutum ya mallaka babu zakka a dawakansa babu zakka a dawakansa sai dai wato zakatul fitr wannan a shi kuma hukuncinsa daban za mu zo kansa to amma akwai bambanci kamar da nake yawan faɗa wanda ya zama shi waɗanda wakai ɗin ko kuma ababen hawa shi sai da su yake yi wannan su ake al'uruzar tijara shi yanzu kaga ya tajiru biha yanzu yana yin ciniki ne da su to kaga dole in ya aje zai aje zai sami waɗannan abubuwa su lalle sun sun yi yawa kuma sun shekara watakila so sun shekaran ya zo zai fitar da shi gwargwadon abin da aka ce fitar da tufan tafasan ɗinsa na shi na wannan shekara da amma in kawai duk sauran abubuwa da ke yake iya mallaka mutukar baya cikin da wato dabbobin ni'ima to wani baya ce abin da ake kuma masa zakka haka da abin da ya tare da na aikin sa na yau da gobe mutukar ba nan ciniki bane ko baya ce abin da aka nasanta cikin hadisi hadisi cewa za a fitar masa zakka to wannan ba ba a cewa mutum sai ya fitar da zakkansa misali kayansa dan yana da kaya ko da sun kai ɗari ne ba za ka ce saboda wancan kayan wancan gezina ce wancan kaza ne wancan kaza ne saboda haka a zo aka zaka wasu kuɗi ba karamin kuɗi ne ba da agogansa da waye duk wannan kaga ta alja ne saboda saboda wato ya ji daɗin sa shi saboda ne rayuwarsa yadda yake bukata to da ba za a ba ce za ku musu zakka ba amma idan ya zama ko da kusa sun shekara nawa amma in ya zama yana tara su ne shi ma saboda ya sayar to kaga ba da bambanci da kuma duk wani duk wani kaya da kake yi saboda ciniki da abin da ake yi saboda ciniki to wannan wannan wato dole akwai akwai zakka a kansa to ba sani ya kuma da lokaci na ji an fara kiyasa insha Allah muka zo zamu zamu zamu kada dawo hadisi Abu Sa'id al-Khudri saboda zakka na tumakai da kuma na na shanaye da ba su ba na raƙuman da wasu daga cikin abubuwa ba mu karasa ba so insha Allah muka zo karatu mai zuwa sai mu sai mu ƙara tattaunawa imamu abu hanifa yana da shi yana da wata fandariyar fatawa wanda yake wadafta shi zakka akan akan akan akan wato dabbobi na kamar irin su ababen hawa alkhuyul musamman a lokacin su dawakai to wannan gaskiya kusan shine har wasu daga cikin malamin mazhabin sa su bi ra'ayin sa akan haka ba irin su Abu Yusuf al-Qadi su Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani duk su bi ra'ayin sa ba a cikin al-Istidkar Ibn Abdul Malik cewa la a'lamu fuqaha al-Ansari من أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة فإنه أوجبها في الخيل السائمة يتشيا وجبتا واتو dawakan wanda aka basu suna yin kiwo a cikin a cikin wato titunan Allah ta'ala to wannan ka aje suka yawa su ma to wannan yace shi akwai zakka akan su tamassukan bi bil ahadith fi dalika da asalin umum na lafazin hadisi din amma magana mafi inganci babu kaga wannan hadisin da makanta na Abu Hurairah cewa laysa 'alal muslimi ala abdihi wala farasi sadaqa kai tsaye yana mushi yana mushi raddi ya haka babu zakka a cikin wadannan abubuwa
Thank you.
duk abin da yake kuɗi ne zaka fitar to wannan dole sai sharɗan sun ya shiga daga cikin sharɗan kuma shine shekara ya mauna kuɗin ƙawanya wato ya zagayo in za shekara ya zagayo to shine zaka bata zakka a kansa yawwa suna nan in kuma mutum ne mai ciniki to ai ba zai zo ma shari'a shari'a guya ba aka san masu yan kasuwa ba ya tsaye da su wani ta yaga shekar ya dan zagayo sai ya dan gibi ko wani abu a duk wani ba haka eh aka mai risala ya ce a to ai wannan da abubuwan da yake hannun mutane da abin da ke hannunsa sai ya harhada sai ya fitar musu da zakka majmu' na zakka zakka daya insha Allah muka zo zamu a yi hakuri zamu ci gaba da zamu ƙara fafasa waɗannan abubuwa ba nasir na'am Eh. Yaya kenan? Ya. To. Eh. Wallahi ba san wannan. Wannan sai sai an a sami wuta wata da kana da nan mata karanci da abin haka kawai da za mu yi karatu na saboda za saboda na gaba dai ba za mu yi karatu ba amma dai idan karanci da mun dai insha Allah sai mu sai mu bincika maganar malamai na ai shi abu zaka fitar ai shi kudi ai shi zakka kudi zakka kudi ne zakka kuma na wato hatsi da waye su kuma na hatsi ne wannan ai shi sa aka ji manzo Allah ya kawo maka ya ga maka da da da hamsa da ausuk ausuk ne shi ake magana ai shi sa baka ga maka cewa kawai dai bisa goma in ka baya zaka fitar kaga ai abu zaka yi eh shi sa kaga manoma ai sun sun perfect kirgan kaga mu anan da muka nan da nan da yake akwai wani ba nan da nan kirgan ya fita ya tafi sosai in sha Allah na to haka
wannan ruwan da ya lissafa sai sai a yi harin nashi forward next year in an tashi bayan su
shi ba zai sadaka ba to shi ma wannan insha Allah abin bashi abin bashi muka za mu asa za mu asa wannan tambayar Allah amma amma sai a tana mana so za ka hada da zuka fuka shi ma da ya tashi da kashi sai ce maimakon ya rarraba wa mutane sai kawai sa a ce a ci kawai ya raba
a wannan ai kaga wannan ai kaga a shimfiɗa mu da muka wancan ma kata ai kaga mun tattauna kan wannan a irin wannan kaga diya daga cikin wato kokarin yi ma wato shari'a musulunci kayan baya ita shari'a ga ce za ka yi kuma mutum sai ya zo ya rika kawo wata san zuciyarsa kaga shi ta shi addini ba ba wai ubangiji ubangiji ba yana da izina da abin da kai kake so ne ba shi abin da shi yake so ayi shi yake so kawai ayi to kaga ina amfani buka zakara na kuɗi ne kuɗi zaka ba mutane kuma ka ce kai zaka je ka siyo ka zaka raba musu haka ko ko ka sa dafa abinci kaga wannan aba wannan wannan ai muna muna wasa da lambar zakka wallahi wannan dai a dai mutane a basu dai su samu yadda suke bukata abinda ake son a sami kudaden su zama sun sun ya yawo ya dan zagaya amma ka rasa wato a cikin waya wanne ne yafi yafi ma juna bakin cikin masu kudi ne suka bakin cikin ko kuma talakawa shi talaka shi ma kullum yana dai ba ana ba shi zakka amma kullum yana dai ba kuma ya ga shi ma mai kudin kai kai bantansa shi kuma mai kudi shi ma ya tashi fitar zakka kuma ya fitar da bayan da ake so ba duk kowa sai ya gyara waɗannan abubuwan ya kamata ƙwarai daga sai a rika dubawa tunda abu ne wanda shari'a ta ya riga ya faɗi ga yadda za a yi to kaga bai kamata mutane su kawo san zuciya ba shi ai kaga mu hatta maganan dan dubu biyar dubu goma nan da dubu ɗaya dubu uku uku galibi kaga dai dubu biyar ne shine dai abin da dai ake za ka ce reasonable amount ko shi dai ai kaga wannan ba zai ko a satin da yawa na bai sai dubu biyar ba sai ba koyi ba satin dai to ina insha Allah dai akwai ɗaya ma kwana biyu dai an gaba dai da dubu ko da ko mata ko da ko kallon mata ce ɗaya da shi daga shi sai shi yana da jin ko ko ko sayan wato tumatir ne kawai dan mai tumatir ya ishe shi dubiya saboda Allah wanda duk yana daga cikin abin da gaskiya mu ba mu gowa baya wannan abu wannan abuwa ko wasu daga cikin malamai suna cewa maqsul zakat ba ta samu ba maqsul zakat ba ta samu ba na wato a ce zaka fitar da kawai sai yan kuɗaɗe kuɗi zaka fitar wata kila kai 350 shi zakan zakanka na wannan shekara din sai ka je ka dinga rarrabawa kuma sai an samu wani envelope haka duk envelope da an ci kuke shi wallahi za ka ji za ka ji gana nuna maka duka ji takaici duk ka zo dubu biyar aka zai gani an ci kuke an wani sa suna an yi kaza an bin asas sanfi biya sha wahala wai ko duk ai a tarra bazaka kuma haka ai kai ba mutane ba dole bane sai an kowa da kowa ce ta ba ba zai yi za ka ba kowa arziki ba eh a samu wasu ciki mutane haka su ba su dan kore abu shi wata shekaran kanka shi wace sai hakuri ne in ka samu wancan karan sai ka jira wani shi ma zai bayar shi ya baka ni ko sai in ba wani ba ba shikenan ba amma idan aka fada a tarar rarraba zakka ana kansira ta ba samu abin da ake bukata ba zakka an yi ta saboda a samu arziki to amma babu arzikin kuma idan aka fadi kaga ana wato ba a tirili kenan wani da gaske ina ganin sai mu dakata nan insha Allah idan muka zo za mu ƙara dawo hadisi Abu Sa'id al-Khudri sai mu ci gaba da dasawa abin da muka rada Allah ya ba mu lada abin da muku sai Allah ya taimana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh